الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا كتاب من الله سبق لمسهم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الخضري لنا بهذا المهدر والتأطف بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jiya muna cikin sharhin wannan aya laula kitabu min Allah sabaka lamassakum fima akhadtum azabun arimun ba don wani littafi na Allah wanda ya rigaya ba da halatta ganima da kuma ɗaurarru na wajen yaƙi to da azaba mai girma ta sauka gare ku akan abin da kuka riƙa na dukiyar fansa ga usara badar to shi ne muna bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Adam alaihi salam ranar isra'i da mi'raji a sama ta ɗai kenan ya gai da shi ya gaya masa manaƙi munashi shi kuma annabi adam alaihi salam ya kama faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kai yadda yake cewa ba a sallahu al'ambiya a kullum fa ammahum sallallahu alaihi wasallam ikraman lahu aw ikraman lahum Allah ya tada annabawa dukkansu cikin wannan daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su sallah wannan don girmamawa gare su shi annabi ko ko girmamawa gare su su annabawa to wa atla'aka ala asrari ummatika kuma Allah ya gwada maka asirran al'ummarka kullu ma ta'amalu duk abinda ko kullu ma na'amalu duk abinda muke aikatawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yushahidu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani ne fi mahallihi bagiran da yake wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rubuta cikin wani hadisi yace rayuwa ta alheri gare ku mutuwa ta ma alheri gare ku dan na in ina rayuwa zan ci gaba da shirye sai ku in kuma na koma ga Allah to kullum sai Allah ya gwada mini ayyukan ku baki daya wanda yayi kyau in gode Allah wanda bai yi kyau ba in roƙa muku gafara to wannan yana daga cikin abin da Allah ya ba annabi Muhammad da kuma al'umma yace wa abali ummatika sitta khisalin kuma ya ba al'ummarka khasla dabi'u guda abubuwa guda shida shine an ahab an uhbit min al-jannati bi ma'siyatin wa ummatuka ya'suna wa la yukhrajuna min al-masajid yace ni sadda ne sabo a aljanna dace itanya to sai aka aka hishe ni daga aljanna amma al'umma ka ga suna ta sabo ba a kore su da masallaci wanta za a min wanta za a minni libasi bi ma'asiyatin kuma har yanzu da ne yi sabo ne ta yadda an ka hana an san ce min tuhahina ne koma zindir wa ummatuka ta'ti Allah wa la yunzau wa la yunzau sitru anhu al'ummaka suna saba ma Allah amma ba a mai su dalil ga mun muna ta yi sai riguna masu kan makara wa naqas wa naqas wa naqas qamati wa ummatuka ta'ti wa la tunqasu qamatuha kuma ni an rage min tsawo sadda da ciwon na ya taya amma al'umma ka suna ta sabu ba a rage min tsawo wa furriqa baini wa baina zawjati wa ummatuka ta'tillaha wa la yufarraqu baina al-azwaji yace ni kuma sadda da sai taya sai an karaba ni da matata sai aka kada shi karan diba shi kuma ita kuma an ka kado ta jidda sun kai shekaru ba su haɗu ba to amma kai annabi ga al'umma kana suna ta sabo amma ba a raba kowa da mata dai wa ana bakai mi atai sana qabla an yaghfira li qabla an yughfara li wa ummatuka yughfaru lahum inda ma yastaghfiruna yace na yi shekara 200 ina kuka sada na istanya kayan Allah shi ce yayi min gafara amma kai al'umma ka da sun yi sabo sun karoki Allah gafara nan kai tsaye sai Allah ya gafarta mu yace an ta khairun nasi kai da annabi muhammadu kai ne fiyayyen mutane sadaka kuma annabi adama ya gaskiya alaihi salatu wassalam to duk waɗannan abubuwan kullum ana karanta mana su sai mu ga mu ne a haƙƙa ibadillahi da mu gode ma Allah da samun annabi muhammadu don duk abin da ya wuya ta ga wata al'umma ta sha wahala ko annabawa ne mu ya an ka zo sai a mana sauki gashi annabi adamu ita ya tafi tare da hikima a cikin ta ita tunda yanda bai ci ta ba da ba zai jido kasa ba da ba za a haihe mu ba dama kuma Allah bai shirin yanzu na aljanna sannan ba amma tare da haka ga abubuwa nan sun biyo shi na can ittayar ba tare da izini ba amma duk waɗannan abubuwan muna nan muna tattaka su muna wuce ga komai bai faru saboda ummatu muhammadin muke sallallahu alaihi wa sallam to fa kullu ku ci min maganin mutum daga ga abin da kun ka gani man to halalan yana halar tayyiban mai daɗi wata kullaha ku ji tsoron Allah إن الله غفور رحيم الله ما يوم غفرني كما يوم رحمني
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي يا كي وانا ببان النبي صلى الله عليه وسلم كن كتير لمن في أيديكم kace ma waɗannan da a cikin hannuwan kuma nan asra na daga babban yaƙi waɗanda an ka kamo ka ce musu in ya'lamin lahu fi qulubikum khairan in Allah ya san alkhairi cikin zukatanku imanan imani wa ikhlasan da ikhlasi yujikum khairan zai kawo muku alkhairi zai kawo muku hida mimma ukhadha minkum abinda an haka ba gari in Allah ya gane ku in Allah ya gane imani ya shige ku kuma imani na kware da ikhlasi to duk abinda an ka karba gare ku wanda kuka jin ciwon an karba Allah zai mai dan muku fiye da shi min alfida'i na abubuwan da aka karba na fansa bi an yi zai fahu shi ne Allah shi lallen kashi na kuma gare ku fi duniya tun nan duniya wa yufi bukum kuma shi ba ku lada fil akhirati a ranar lahira wannan ayar ta zo musamman ga Abbas ibn Abdul Muttalib saboda yayi ta damuwa da irin kuɗin da aka karba gare to in Allah ya gane kun imanin kwarai kun yi ikhlasi duk abin da an ka karba na fansa Allah zai ba ku ne da shi nan duniya kuma lahira Allah shi ba ku lada wa ya gafir lakum Allah shi muku gafara zunubakum zunubinku wallahu ghafurur rahimun Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama ne kana al-abbas ba'da zalika ya tahaddathu bayan wannan ne abbas ibn abdul muttalib wan uban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana ba da labari ya kula yana cewa ana a tsanin lahu khairan mimma ukhidha minni babu shakka ni Allah ya bani fiye da abin da aka gaba da gare ni inna li 20 abdan yanzu dai hakika ina da bawa 20 al'ana yanzu kulluhum yataraddadu ila sham bil tijarati kowannen su yana kai da kawo zuwa sham domin yayi min kasuwanci ra'asu mali kan dukiyata aksaru shi an mahi yawa min 20 alfan daga dubu 20 kullu hada min mali duk wannan dukiyata ne ya ga ya ci riba har da ribi falan ma ji a bimalin baharaini to sadda an ka zo da dukiyar baharaini an yi yaƙi an ka kwaso ganima wa huwa akasar malin a tabihi rasul sallallahu alaihi wasallam shi wannan dukiyar na baharaini shi an mahi yawan dukiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu na ganima subba fil masjidi to dukiyar duk sai an ka zuba ta a masallaci juzafan juzafan zahabi tana kamar zubi kamar yadda aka zube ƙasa in tifa ta zube to haka an ka zuba zinariya cikin masallaci zube ba tare da cikin buwa ba cikin komai ba hatta annal ladina jalasu fi nahiyatin la yarawna alladhina jalasu min an-nahiya al-ukhra hayyazan in ka zanna wanga bangare to baka ganin wanda a wancan bangaren saboda zubin zinariyar ya zama shamaki ya rufe ba wanda a wanga gehen bai ganin wanda a wancan gehen da kasaratin zahabi saboda yawan zinariya falamma falamma udina lil fajr lil fajr sanda an kai kiran sallar asuba ittama ahlul madinati sai mutanen madina sun ka taru kullum fil masjid sun ka taru a cikin masallaci fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ce la'allakum balagakum shay'un wata kila dai kun ji labarin wani abu tuwafidu tawafadu alal masjidi mutane sun taru a cikin masallaci waqtas salati waqtas salati suwi lokacin sallar asuba wa ma kana tilka adatuhum kuma ba haka sun kasa ba kenan sun ji labarin dukiya daga baharaini ta zinariya tana nan kamar jijji an zube cikin masallaci don haka kowa ya taho a sallar asuba da shi don watakila ya samu nashi kaso ka san mutane dai ana maganar kuɗi ba ta ka mulki suka yi ba amma ka da tilka a rasu ya da rasu mace ba wannan ne al'ada su ba sami sun ji bilgani mace da ganima ba kullum dukkan su ba da rayayyo gaugawa irin masjidi zuwa ga masallaci to falan ma salla sadda manzo Allah ya salla sallallahu alaihi wasallam sare ya kusuma sai zama yana karabin wannan tulin zinariya bai nafin tsakanin sahabbai waja al-abbasu sai babansa abbas ya zo faƙala da ruwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ahamil kulla ma ta kadiru an ta hamila yace dauke iyaka karin ka dibi duk abin da kake yi diba iyaka karin ka wa huwa laka duk abin da ka dauka wanda dai zaka dauka da karin ka to an baka dari fara shara sau ba sai ya bude zane ne wahasa ya zubo wahasa ya wahasa wahasa ya yi ta zuba zinariya ya yi ta zuba zinariya hatta jama'a kaziran har ya zuba zinariya mai yawa cikin zare ne wa ara da an yi hamila hu yanda ya dauka ba lamai kadar har ya gaza dauka yan yunkura ya gaza dauka abin da biyu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma annabi irfa'ahu irfa'ahu ne doka miji tayane taimaka ne doka qala lahu man Allah ya ce masa la a ni ban taba ka ban taba ban doka illa ma tarfa'uhu anta bi nafsika faqat amma kai dai abin duk zaka yi doka da karfin ka to shi Allah ka dauki amma ni ban kama ma ban azaka ala sai sai to murba murba azhum yarfa'u li to kace wasu sabon su dokan min mana su kama min fa amma waladuhu dana yayi niye ya kama mai fa qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa la kakka kama mai kare shi ma tahmilu faqat fa huwa lak abin da za ka yi doka ne da ƙarfin ka to shi an baka fana to dai gaba iyawa fana kasa min hushe abu ya rage wa arada an yarfa abu ya so ya dauki sauran fana mai kadar har yanzu dai bai yi ma abin da ya bai wala kasa min hushe an ya sake ragewa wala fa abu ya dauka bi jahadin da wahala wa sare ya tafi ila baiti zuwa gida ne fa asba'ahu rasulu bi basarahu basarahu maza Allah ya bi shi da kallo yana ganin baba ne ya yi babban bancin zinariya yana tiki-tiki hatta da halabai to kai ya shiga gida ne ta'ajjuban don mamaki min hirsihi daga sun dukiya ce manzo Allah yana mamakin wani abbas yake da kudan kuɗi ya kwasa ya kwasa har ya gaza ɗauka ya rage ya koma ɗoka ya gaza ya rage yanzu ya ɗoka ne kila kira ta tafiya cikin wahala har ya kai gida wadda kullum hadal kadar ya samu dukkan wannan gwargwado min almal da dukiya قال العباس sai abbas yace hada misdaqu ma qala Allah yace wannan shi a gaske abin da Allah yace in ya alama Allah fi fi in ya alama Allah fi qulubikum khairan in Allah ya san alkhairi cika- cikin zukatanku yutikum khairan mimma akhadha minkum zai kawo muku hiye da abin da an karba da gare ku qala yace wajadtu na samu hada wannan fi duniya anan duniya wa ha ana kuma gani arjul magfirata ina ina fatan gafara fil akhirati a ranar lahira to saboda haka dai Allah ya yi gaskiya duk abin da sun ka samu nan duniya kuma Allah zai linka muku shi a lahira Kai.
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم wa in yuridu al-asra idan kan gugun sun nuhi khiyanataka yaudaraka bima azharu da abin da sun ka bayyana min al-qawli na daga magana to fa qad qanun laha hakika sun yaudari Allah min qablu gabanin hakan ga qabla badrin gabanin badar bil kufri da kafirci fa amkana minhum sai Allah ya bada dama a kansu da badarin ga badar katalan kashi wa asaran da daurewa sun sun zambaci Allah can kayan badar shi kuma Allah ya sa aka samu dama a kansu aka kashe su a badar kuma aka daure su to falyatawaqqa'u su yi sauraron misal zalika irin wannan in adu in sun koma ma'ana in sun nufi su yaudare ka to sun san abin da ya faru badar sun so su yaudare Allah Allah ya ba da dama an ka kashe saba'in cikin su an ka daure saba'in to Allah na nan akan hali ne ko yanzu sun ka yaudare ka Allah zai sake ba da dama a kansu wallahu Allah alimu mai cikakken sani na kasar ki ga talikai dai hakimun kuma mai hikima ne bi ma sana'ahu cikin abin da ya aikata shi muje إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير innal ladina hakika wadannan amaru da sun kai imani wa hajaru kuma sun kai hijira wa jahadu sun kai yaki bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu fi sabilillahi da tsarka addinin Allah wa humul muhajiruna su ne masu hijira su Allah ka magana a nan sun yi imani da Allah sun ka baro makka sun ka komo madina sun ka yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah sun ka ba da rayukansu sun ka ba da dukiyoyinsu saboda Allah kawai to wallazina awo wallazina awo annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan da sun ka ba da matattara ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne mutanen Madina da sun ka ba annabi mafaka bayan Makka ta ya zama wa nasaru sun ka taimaki wa nasaru kuma sun ka taimaka wa humul ansar su ake kira ansaru to waɗanga wada'ika waɗanga da mutanen makka waɗanda sun kai hijira da mutanen madina waɗanda sun karɓi masu hijira ba a zuhun sashen su auliya ba azin wato majalinta al'amuran sashe ne fil nusrati a wajen taimako wal irsi da gado wato sun zama abokan juna masoyan juna masu taimakon juna waɗanda har gado ya halatta tsakaninsu da juna almusulmuna musulmi kanu sun zama kismaini kashi biyu almuhajiruna akwai masu hijira waɗanda sun kabar makka kenan wal ansaru da kuma ansaru mataimaka su ne mutanen madina qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lawla al hijratu ba don hijira ba la kuntum ra'an min al ansari da na zama mutum daga cikin ansaru hijira ɗaya ta hana ni da ni cikin ansaru nake wannan magana ko ya yi taritar da aka zo rabon ganima maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba yabba muhajiruna yabba ansaru to sai shi dan ya fara kada kokanto cikin zukatansu kai ji abin da mun kai mai fa an koro shi daga garin su mun ka tarbe shi mun kai kaza mun kai kaza amma su da samun dukiya ya raba ya ba yan uwan da ya haita mutum ka san halin shi da wannan sai labari ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi zai yake suna wannan magana manzo Allah ya kwantar da hankalinsa ya ce yanzu ba ku yarda ba wani ya tafi da akuya wani ya tafi da raƙumi wani ya tafi da tunkiya kuko ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan hanya ta kasu kashi biyu mutane sun ka shiga wata hanya ansaru sun ka shiga hanya to hanyar da ansaru sun ka shiga nan manzon Allah zai shiga ya ce wallahi ba don hijira ba da ni rajulun nike min al-ansari nan da ya faɗi wannan magana har yayi musu addu'a su uku yace Allahumma irhamil ansara wa abna al ansari wa abna abna al ansari har su uku Allahumma irhamil ansara wa abna al ansari wa abna abna al ansari har su uku sai sun ka kama kuka sun ka ya Rasulullah ya tafi abin da kai mun amin to nan Allah ya turmu zahancin shedan ansaru sun kai tada ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ne yake cewa ba don ba don ba don hijira ba da na zama cikin ansaru قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة لكنت لو كنت امرأ من الأنصار أي المرتبة الأولى مرتبة تفرق من المؤمن إلى المؤمن المهاجر المهاجرون سوني ما هجرة ويليهم الأنصار سمع أنصار سبيل كونه في المرتبة العليا زمان كم مرتبة ما هي دوكك وهم المهاجرون سوني ما هجرة هو الذي منعه شيء لا يحنى شيء mai an yi kuna mana ansari ya zama cikin ansaru shi bai bambanta tsakanin ansaru da muhajiruna ba kaddara ɗaya ta yana cikin ansaru muhajiruna da shi ma ansaru ne laulal hijratu la kuntu mar'an min al ansari ba dan hijira ba da na zama ɗaya daga cikin ansaru manzo Allah ya kowa ya siyasa sallallahu alaihi wasallam kaga daga nan sai wata ta mutu kawai duk abin da suka ji na shahana da cewa an nuna bambanci sai ya mutu kawai sai suna ga cewa mai dai ashe ma su an da babban kaso don ya ce musu wanda ya tsaye da rakumi da wanda ya tsaye da tunkiya da wanda ya tsaye da akuya kuma ku tsaye da rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada aka hada rabon akuya da manzon Allah su sun doki dungurungum shi ko wancan ya samu dan wani abu to daga nan ne sai sun kaji wannan tunani alladina hajaru alladina aw kana kana minsu yace waɗanda sun kai hijira da waɗanda sun ka tarbi su suka ba su mafaka كان الإرث بينهم في بداية الإسلام akwai gado tsakanin su farkon musulunci amma daga baya sai aka rarraba wallazina amanu wa lam yuhajiru an jabu wallazina wadannan amanu da sun kai imani wa lam yuhajiru ba su hijira ba malakum min walayatihim min shay'in ba ku da wani abu na wala'arsu wala irsa bainakum babu gado tsakanin ku wa bainahum da tsakanin su wala nasiba lahum fil ganimati kuma ba su da rabo cikin ganima musulmin da suka yi suka musulunta a makka amma ba su yi hijira ba to babu gado tsakanin ku da su kuma babu rabon ganima da su hatta yuhajiru ta in sun yi hijira wa hada mansukhun da akhir sura yace wannan an shafe shi da karshen sura na cewa gado tsakanin muhajiru da wa'aza kana abbas lam yuhajir abbas ya zama bai hijira ba lamma a salama a badar sadda ya musulunta a badar wa baka hur rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya yarda masa haka fi an ya fi an yukhfiya islamahu cewa ya koye musulunci ne da kasarati malihi saboda yawan dukiya ta fi makka a makka wa tafarruq malihi da kuma rarrabuwar dukiya ta fi nata a cikin mutane yana da dukiya da yawa wasu sun dau bashi ba su biya ba wasu sun ta yi tijara ba su dawo ba to in suka san musulunta dai za su yi mayya so su don haka maza Allah ya ce koyi musulunci ne ya zama ne maka amma yana nan musulmi walau azharar islama da ya bayyana ya musulunta ya bayyana musulunci la za a maluhu da tukiya sai ta tozarta hatta kataba lil rasul sallallahu alaihi wa sallam annahu yuridu hijrata har dai shi da kai ne ya je ya gamsu ya rubuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yana son ya hijira قال له الرسول صلى الله عليه وسلم من الله يتي متى تأخر كذا كذا ستكون أنت آخر ستكون أنت آخر المهاجرين za ka zama da sannu za ka zama kai ne ƙarshen masu hijira kama kuntu khatiman nabiyina kama yadda na zama cikin annabawa balam ya faruj lil hijrati abbas bai hito don hijira ba illa ba da khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ila fatih makka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa fatih makka shekara ta takwas da hijira kenan fa qala lahu sai manzon Allah ya ce masa anta akhiru man yuhajiru kai a ƙarshen wanda ka hijira daga makka zuwa madina kama anni akhirul mursalina kamar yadda nake ƙarshen manzanni to haka dai an kai masa yayi hijira ya zama daga abbas an an kulle hijira sai dai hijira ta barin abin da Allah ya haramta zuwa ga abin da Allah ya haramta wa in san sarukum in sun ka le ku taimako fi dini a cikin addini fa alaikumun nasaru ya wajaba ku taimake su lahum gari su al-kufari bisa ga kafirai illa ala qaumin sai bisa ga wasu mutane bainakum wa bainahum mithaqun da tsakanin ku da su akwai alƙawali wala tamsuruhum alaihim wadannan kam kakku taimake su a kansu wa tunqizu ahadahum ku walwala alƙawalin su wallahu Allah bima ta'maluna basirun basirun mai gani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa
والذين كفروا بعضهم أولياء فعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا وانا سنك كافر شيء بعضهم ساشن سوء أولياء بعض majibinta al'amarin sashen su ne fin nusrati a wajen taimako wal irsi da gado wala irsa bainakum wa bainahum babu gado tsakanin ku da su kafirai su kafirai suna can tsakanin su da yan uwansu kafirai to can ake wala'a can kuma suke gadon juna amma ku musulmi tsakanin ku da su babu gado babu wala'a illa an tafalu illa tafalu in ba ku aikata haka nan ba ai tawallil muslimina wa qat'il kuffari in ba ku jibinci yan uwanku musulmi ba kun ka kaɗa hulɗa tsakanin ku da kafirai ta kun fitnatun fil ardi fitina za ta zama cikin ƙasa wa fasadun kabirun da banna babba bi kuwatul kufri shine zai ba kafirci dama shi karhi wa zuhul islami musulunci shi rauni ma lam yattafiq al muslimuna mutukan musulmi ba su ittifaqi ba wa yakunu la shay'an wahidan su zama abu guda al kuffari bisa da kafirai fa satakunu fitnatun in dai ba ai haka ba musulmi suka so yan uwansu suka yi ittifaqi suka karfafa junansu suka tafi tare sun ka ba da dama kafirai su shiga cikin su to fasa ta kuna fitinatun da sannan fitina za ta zama fil ardi a cikin ƙasa wa fasadun kabirun da banna wanda take babba hada ma kana wannan kuma abin da ya zama kenan to kuma wannan karantarwa ne ga ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala'a tana tsakanin musulmi da musulmi ba a hana hulɗa da kafirai ba amma dai ka ɗauki cikin zuciyarka kana son su kamar haka son musulmi to wannan ba daidai ba ne kuma yana kawo raunin musulunci da ƙarfin kafirci
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا وأن سنك إيماني وهاجروا سنك هجرة وجاهدوا سنك ياكي في سبيل الله إذن أوكك الدين الله والذين آووا ونصروا دوات أن سنك باسوا مفكا كما سنك تمكيسوا shine dai almuhajiruna wal ansaru aidan su aka magana da an ce muhajiruna to mutanen makka awaw wa nasaru mutanen madina su Allah ka magana anan to ulaika waɗannan humul mu'minuna haqqan su an mu'minai na gaskiya lahum ma wannan da shaida ta Allah muhajiruna mu'minai ne ansaru mu'minai ne na gaskiya ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun suna da gafara wa rizqun da arziki karimun mai girma fil jannati a cikin aljanna Allah ya sa mu cikin su
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك
muhajirun wal ansar ba'da al-sabiqina bayan waɗanda magabata ilal imani zuwa ga imani wal muhajirin da masu hijira bayan su waɗanda sun kazo sun kai imani bayan su wahajiru sun kai hijira wajahadu sun kai yaƙi ma'akum tare da ku to fa ulaika minkum waɗannan an sa su cikin ku suna da gare ku ayyuhal muhajiruna ya ku masu hijira wal ansaru da ansaru duk waɗanda sun kazo sun tafi hanyar imani to su ma an sa su cikin ku wa aqulul arhami ma'abuta mahaifa ai ma'abuta zumunta zawal karabati ma'abuta kusanta ba a zuhun sashin su aula su an mahi cincinta waliyantaka bi ba'adin da sashe fil irsi bi gado min tawarufi daga gado bil imani da imani wal hijrati da kuma hijra al mazkuru abinda an ka ambata fil ayati sabiqa cikin ayar da ta wuce wato wannan ayar wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd ma'abuta ma'abuta a mahaifa ma'ana yan uwa na jini to aula su an mahi su an mahi cincinta gado ba'dhum bi ba'd sashin su da sashi su sun kai cincinta daga muhajiruna wal ansar dole an ce su gadi juna amma wannan ayat sai ta shahi wancan hukuncin ya zama yanzu dan uwa na jini shi ka gado ba dan uwa na hijira ko dan uwa na ansaru ba nasakhat al-mawarasata allati kanat bainal muhajirin wal ansar wannan aya ta shahe gado wanda ya zama tsakanin muhajiru da ansaru domin muhajiru yana gadon ansaru ansaru yana gadon muhajiru amma wannan aya ta shahe wannan نسخت بهذه الآية وأن آية أن شاه وأن قالوا لإتا فرج عن حرص قابل يقوم إلى ذوي الأرحام زوى كما أبوتا ما يبا يمواكنا وفي كتاب في كتاب الله أتكل لتاهم الله الله المحفوظ أتكل الله المحفوظ هكا الله يروتا إن الله بكل شيء عليم الله ما يتكتن سني دي دقومي دقومي ومنه حكمة الميراث الله ياسن حكمة أكم قالوا لكم أبن ليس تكتشف sunan muka kawo karfin suratul anfali abin da muka karanta ciki Allah ya sa mana albarka ciki za mu shiga suratul tawbati bismillah
bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin suratul tawbati wannan ana karanta suratul tuba na kamin kenan madaniyatun ta sauka madina au illal ayatayn sai aya biyu a hakaruha na karshen ta lakar da akun kenan ita to ba ita ba madina ta sauka ba na akan wata lazuna aya au illa aya ta kunshi aya 100 ta kunshi aya 130 to ita farkon da ba a bismillah ba irin sauran surori ba amma duk sauran surori na qur'ani kowace tana da bismillah amma malaman qur'ani sun ce bismillah ta ce an ka cire an ka kai cikin suratu suratul an ka bude ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to wannan bismillah sanan ce an ka cire an ka kai can domin surorin alqur'ani su zama adadin su adadin yawan bismillah abin da ya sa ita bismillah kamar yadda mun kai bayani baya ita dauke da sirrin dukkan littafan da an ka sauko daga sama littafin ɗari da goma waɗanda an ka nade an ka sa cikin qur'ani an ka nade qur'ani an ka sa cikin bakara an ka nade bakara an ka sa cikin fatiha an ka nade fatiha an ka sa cikin bismillah kamar bismillah duk tana dauke da sirrin dukkan littafan da Allah ya sauko saboda haka kuma ita asirin rahmaniyar Allah shi yasa da surar da ka magana azaba da wadda ka magana rahama ko wacce sai a sa mata bismillah to ko da ta zo da azaba dai an unwanin ta abinda an rubuce da gilafin ta rahama Allah bismillahir rahmanir rahim to amma ita suratul tauba abin da yasa bismillah ba ta zo ba saboda an zo ne manzo Allah ya kukkulla zaman lafiya da kafirai farkon musulunci kowa ya saki jiki to wannan ta zo ta ɗauke wannan zaman lahiya ya zan ba sani ba sabo to tun da surar ba sani ba sabo ce bace bari a cire bismillah ba magana bismillah ba da yanzu kuma ta to shi ne saboda haka aka cire bismillah to shi yasa bata zo ba yace la tu tabi basmala ba rubuta basmala cikin ta ba la'annahu sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yu- lam ya'mur bidhalika bai hora da hakan gaba kama yu'khadhu min hadisi min hadisin rawahu al-hakim kama wanda an karwaito ga hadisin da hakim ya rawaito wa akhraja wa akhraja fi ma'anahu an ali an hissuwa cikin ma'anar wannan hadisin daga ali an al-basmala ta cewa bismillah amanun amincita wa hiya nazaran li raf'i al-amni bisayfi ita ko wannan sura ta farko don ta doke aminci ayi amfani da sukuri don haka ba zo da bismillah ba to babban hujja dai wadda aka hili kowa ka iya kamawa me yasa ba a rubuta bismillah ga bara'atu ba manzon Allah bai ce a rubuta ba shikenan sauran duk abin da ya wuce nan maganar da gingimin malamai da daga da mai sun saba amma dai kai dai iyakar naka me yasa ba a rubuta bismillah farkon bara'atu ba ce manzon Allah bai ce a rubuta ba shikenan wa an wazaifa an zo daga wazaifa innakum tusammuna ha suratul tauba ya ce kuna wa wannan sura sura da sunan suratul taubati sura tuba wa hiya suratul azabi amma sura azaba ce warawa al-bukhari bukhari ya rawaito an al-barra daga barra annaha akhir suratul nazalat an ce ita karshen sura da ta sauka daga cikin surorin qur'ani hadhihi bara'atun wannan barra ce kana fi bidayatil islam kathirun min al-kuffari aqadu ahadan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an zama cikin farkon musulunci manzo Allah ya kulla alƙawulla da yawa tare da kafirai saru sun zama kulafa alahu sun zama abokan kawance na annabi ba ku hada da ni ban hada da ku ba ku hada da ba ku hada da ni ban hada da ku kuma duk wanda ya shiga cikin ku ta in kun kayo da shi shi ma ba ni hada da shi irin da wanda aka kawanci haka na zama lafiya to haka annabi da sauran kabilu da sauran mutanen duniya a lokacin wa fi ali fatihi makka shekara buɗe makka amma samaniya shekara ta takwas walla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam attab ibn usayd al hajji sai manzon Allah ya nada attab ibn usayd ya zama shine amirul hajji a wannan shekara wa fi ali tisin shekara ta tara walla ababakar siddiq sai ba abubakar siddiq ya ba shi waliti ma'ana ya nada shi sarkin hajji da zai lafa anu alal hajji bisa ga hajji fa hajji bil musulmi na ya yi hajji da musulmi wal kuffar da kafirai fala ma da haba abubakar ta sai na abubakar ya tafi hatta ta wata da tsarika har ya kai rabin hanya ya kai tsakiyar hanya arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina aliyan sai manzo Allah ya aika sayyidina ali ibn abi talib yarkabul kasawa'a yana haye da dabbar da taguwa annabi wanda ake kira kasawa'a na kafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taguwa annabi sallallahu alaihi wasallam bi talatina min bi talatu bi talatina min awwal hadhihi sura da aya 30 na farkon wannan sura manzo Allah ya ba sayyidina Ali yace hau raquma ta ga sanan ka cimma Abubakar ga sako zuwa gare shi bala ma sami abubakar ruga'a na kadin da manzo Allah ya ji kukan irin harguwar wannan taguwa wa arafa annaha alqasawa ya gane cewa ai taguwa annabi ce tawakkafa sai ya tsaya hatta jaa ali hasan na ali ya zo fa qala lahu sai ce masa amirun amma amurun to kai sarki ne ko ko wanda aka wasa mata ma'ana ka zo ka zama sarki ko ko ka zo ka isar da sako kaga shi bai da da in an aiko ka ne sarki al'arzuwar kadami sun gaba kawai maza Allah aiko ka ba jayayya to shi kenan zai ce mai amirun amma amurun zai ce oziltu wa umirta amla an hishe ni ni daga shugabancin alhazai wanda aka ce in ta yi an naɗa ka sarki ko ko a'a ina nan sarki na ala ali ta ali ce la ba hishe ka ba anta amirun wa ana mafusun fi shayin kana nan sarkin ka ni an aiko ni ne da wani abu wa inna hadhihi qata'un ko qata'un ahadi yace wannan abinda an ka zo da zo da shi ka alƙawali ne alladhi kana bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal qaba'il tsakanin kabilu min al-mushrikin da kafirai sako ne manzo Allah ya aiko ni na aya 30 in je in karanta shi don a sanar da su alƙawarin da a tsakanin su da annabi na ba ku yaƙi na ban yaƙin ku daga yau ya kafe su sani kada a yi koye su ce an yi musu khiyana من المشركين وكان عادة عادة العرب العادة العرب تازو تازما أن مثل هذا لا يفعله إلا الرئيس بنفسه أو أحد من أهله من قرابته to irin wannan a je a walwala alƙawali bayan an kulla shi su larabawa ba su yi babu wannan ka walwala alƙawalin na aka kulla ko dai shi shugaban da ya kulla alƙawalin ko ko in ba shi zai walwale ba to sai ya aiko wani dan uwa ne na jini ya zan shi ka zuwa shi wani wani alƙawalin to shi yasa ya aiko sai da na'adi in ba don haka ba ma kenan da sai ya ce sai da na abubakar ya iso amma tun da wani al'ada su ce annabi bai saba al'adar ba shi yasa ya aiko sayyiduna ali karramallahu wajahu domin ya zan shi ka isar da safar walidalika don hakan ga la yumkinu li abi bakarin an yuballiga hada don haka bayyuwa ga sayyidina abubakar ya zan shi isar da wannan safar fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aiko Ali li yaqta al-uhud da ya kaci al-qawla allati bayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wadannan da tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayna al-mushrikeen da tsakanin kafirai wa illa yusammunahu gadara in ku ba haka an kai ba za ce annabi ya musu yaudara to shi yasa annabi bai yaudara ba falamma wasalu lokacin da sun kasadu ila makka zuwa ga makka khataba abubakarin sai sai na abubakar ya yi kuduba wa bayyana manasikan hajji ya bayyana ayyukan hajji wa kama aliyu sai na aliyu tashi wa qara hadhihi al ya karanta waɗanda ayoyi wa qala yace ursiltu bi arba'in an aiko ni da abu hudu Allah ya hujja ba'da al-ami mushrikun al-baita daga wannan shekarar kada wani kafiri ya komo zuwa ɗakin Allah musulunci ya kusa ke Allah wa Allah ya duba bil baiti uryanun kuma daga yau kada mutum ya sake yi wa dakin Allah zindir wa Allah ahada li mushrikin ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma daga yau babu wani alƙawari tsakanin annabi da dukkan wani mushriki wanda bai imani da Allah wa annal jannata laysat illa lil muslimin kuma in wada ma duniya cewa aljannata musulmi da kawai mushrikai ba su da rabuwa hazihi wannan ita ce wato shi ne sakon da sayyidina ali karramallahu wajhahu ya karanta ka wannan musulmi za su ji dadi annabi ya taso sallallahu alaihi wa sallam zai zo makka kafirai su ce wallahi ba ka shiga ta ayi tsaye ayi ta rigima kuma annabi bai shiga ba a zo ayi alƙawali wai har a rubuta muhammadu rasulullah ta ce ba mu yadda ba mu yadda da rasulullah ba a ce muhammadu dan abdullahi alkawali mai zahi su ce wanda ya musulunta in ya tafi madina ka koro shi manzo Allah ya ce na yadda amma wanda ya dai komo maka ya zama dai ba kuma ya ce na yadda musulmi sun kai fushi saboda jin takaicin abin da aka yi har ta kai dole a walwale harramar da an kayo manzo Allah ya zo da taguwa saba'in saba'in waɗanda zai hada da su ya soke ishirin da kai ne ya ba da hamsin an ka soke ya ce sahabbai su yi aski a walwale a koma madina sai baɗi a dawo abu ya kai ma musulmi ko ina ran su ya ba ya rasu Allah ba mu an bisa gaskiya ba kuma an bisa gaskiya to ya za a yi mu koma ko koma kawai ni bisi kowa ya tsaye ne ku je ku yi aski kowa ya tsaye ne mazalar da in yana magana da in ya toha yau ya so so suka kowa ya sha'a fuska in ya yi alwallah ya rage ruwa sai wani sai an ji wani wajen ya so son ruwan annabi yau gashi yana magana da kai ne ku walwale umra ku walwale kowa ya tsaye da an kyale annabi kamar ba shi ka magana to akwai mata masu hikima umma salma radiyallahu anha maza Allah ya ce mata umma salma yau na ga abin mamaki wai ta baina yau in yi magana su kawo da kai ko saurari na ba su yi ta ce ya rasu da lafiya hankuri ba rashin da'a bana gari ka wallahi rasu ya ɓaci akan abin da aka don haka ya taba tun magana je kawai kira wanzami ka duka kusa ka sabo ka yi ma'asi kyale su shi ke zama Allah ya fi shawarar ya zo kawai kira wa zami ya duka sai wa zami ya kawo aski shi ke da sau tun da annabi ya hara aski jira a yi wani wani ake da tun da an awara ne ke to nan da nan da zai wasu ka ce sau tun da dai an ce mutum ke aski ai ko ko kikirewa da ya ba a sha mutum bai ba wasu saboda rashin har yanzu ba su huce su yi askin ba ga annabi ba aski ya yi amma saboda takaitan abin da an kawo annabi su ba su yi aski shi ke nan sai suka ji an masu sai sai an kai sai sai annabi ya kalle su gaba da ce Allah mai rahmar muhallike Allah kai rahama ga masu farko shi ke nan sai masu sai sai sun haka an masu ba sai wani sai annabi wal muqassirina annabi ya shiru Allahumma yarhamar muhallikin Allah duk wanda ya farko kai mai rahama sai su ya rasulullahi wal muqassirin annabi ya kyale اللهم ارحم المهلكين الله كي رحمه كما سبحانه صليت يا رسول الله والمقصرين صلى الله عليه وسلم والمقصرين shi yasa nan kowane shugaba ya kamata ya kalli irin tsayin mutane ne da yawa ba don rashin da'a ba in aka wa shugaba wulakanci na baya gare ba su iya doka saboda aka sai tsoki wani tsauran mataki wanda har shi zai ga cewa kamar yanzu sun hita sun bijire ma da'a ne wannan shi ya faru amma da yake kuma ana samun mata masu hikima gashi da shawarar ummu salma radiyallahu anha da shawarar ta musulmi sun kai ta cikin wannan badakala to Allah ya kara mata rahama to yau wai a ce gashi yanzu nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ya ce kafiri ka shigo mu dakin ka wannan irin bishara musulmi za su yi waɗanda an ka hana ma zuwa masallaci shekaran jiya yau sun kai su ce duk kahiri ka shigo mu nan kuma kada kowa shi ko mace kowa zalle shi wai dakin nan kuma asali daga yau aljanna ta musulmi ta kawai kafiri bai da ruwa sai da ali karramallahu wajahu shi ya karanta wannan sako ya laita na kunna ma hum fa na buzo da dai ake muna na akai amma insha Allah za mu samu na marabu Allah ya kara musu karama bara'atu min Allah wannan bar'abihi wannan bara'atun barrati min Allah daga Allah wa rasulihi daga manzo ne wasulatun mai saduwa ila allazina ahadtum zuwa ga waɗannan da kun kai alƙawari da su minal mushriki na daga kafirai ai ahadan mutlaqan aw duna arba'ati ashhurin alƙawali sake koko alƙawali bayan wata hudu aw ko ka ko bayan ko ba bisa ga wata hudu wa naqdul ahli bima yuzkaru fi qawlihi wannan warwale wannan alƙawalin ya tabbata cikin abin da za a ambata cikin abin da zai mutai wasiyo bil amri فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فسيحوا بإذن هي أي سيحوا كتيران لنا كنا أمن تتو أيها المشركون يا أبو كافرين في الأرض أسكن غدا أربعة أشهر حوتا هدو أولها فرقون شوال وتن شوال شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ده وتن شوال ده وتن ذو القعدة ده وتن ذو الحجة ده وتن محرم to cikin waɗannan su ne wata hudu ku yawo cikin ƙasa arba'ata ashirin wata hudu kenan wal muharram au kuku ishiruna min dhil hijjati kuku har zuwa ga ishirin na dhil hijna watan dhil hijja لأن لأن تبليغ لأن لأن تبليغ علي وقع يوم النهر saboda isar da wannan sako ya auku ne yawmun nahari ranar idi ranar sallah babba 20 min dhilhijja 20 da watan dhilhijja wal muharram da watan muharram wa safar da watan safar wa asharatu min rabi'il awwal da kwana goma na rabi'ul awwal in qadal ahadu alqawli ya kare في أشرة من ربيع الأول أفاق أبوما جوات ربيع الأول لقرنا أمنتم كافرين فكانت رمضان الله يا كاري سياكي وعلم أكثر أنكم حقيقة كافرين غير مؤجز الله بما سبوا الله بكبا أي فائدي عذابه بما سكتس ما عذابه بكبا وأن الله هم حقيقة الله مخذل كافرين ما يولا كان تكافرين أي مذلهم ما يولا كان تافلين في الدنيا لن دنيا بالقتل دكشي والآخر والأخرى دلاهرة بالنار الله زي ولا كان تاسدو ita wannan sura ta zo ta zama bala'i ga kafirai kuma ta zama bushara ga musulmi da karfafa Allah ya kwance dukkan alkawali daga yau ba sani ba sabo tsakanin musulunci da kafirci mu dai
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان كما سنروا أي إعلام سنروا من الله تبارك وتعالى دق الله مدى في سركي ورسوله لمنزول إلى الناس زوا كمتا نيبا كيلا يوم الحج الأكبر رانا حج رانا حج بابا يوم النهر رانا صلى كينا غا وتسنروا daga Allah da manzon Allah zuwa ga mutane baki daya ranar idin sallah babba Allah yana sanarwa manzon Allah tana sanarwa Allah la hakika Allah bari'un barrantacce ne min mushrikina daga kafirai ko uhudihim daga alƙawarin su daga yau Allah ya fanci dukkan alƙawarin da a tsakanin musulmi da kafirai manzon Allah ya warware wa rasuluhu da manzon kuma sun warware bara'un aidan fa ba'atha fa ba'atha nabi fa ba'atha nabi aliyan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ali min as-sanati وهي سنة تسع لجوانا شكرا شكرا شكرا تسرع فأذن يوم النهر يسن الوا رانا صلى الله بمن أمنا بهذه الآيات دول أن عايوي وأن لا يهج بعد العام مشرك سوى كذا كافر يقوم حج بايا وانا شكرا كذا يقوم حج لكن الله ولا يدخل بالبيت عريانا كما كذا شكوما جيوه لكن الله هجو كشكوما جيوه لكن الله يوم الحج الأكبر يوم النهر ya ce ranar hajji babba ita ce ranar suka ranar sallah kenan yawan wata mamil hajji ranar cika hajji aw yawan hajjar akabar ko ko ranar hajji akabar yawan wasali ita ce ranar saduwa yawan wasulul abdi ranar saduwa bawa ila hadarati maulahu zuwa ga halar ubangiji ne tabaraka wa ta'ala ya shiga magana sufanci yawan hajjal akabar shine ranar sallah babba ko ko yawon hajjal akabar ranar da bawa zai gane la ilaha illallah wa rasulullah kan a cikin sufaye cikin tafiyar ta sufaye bayan tuntun an kun tuba fa huwa khairul lakum to shi yahi muku wa in tawallaytum an kun ka bada baya fa alamu ku sani annakum haqiqa ku kafirai ghairu mu'minillahi ba masu tsere ma Allah kuke ba wa bashirul ladina kafaru kai bushara ga waɗanda sun fi kafirci bi azabin alimin da azaba mai radadi ai mu'limin mai radadi wa huwa al-qadr shine kashi wal qadr da kamewa a daure da duniya a nan duniya wannan da wuta fil akhirati a ranar lahira Allah shi mara tsari da ita to shi yasa da ita wannan sura ta zo ne ta sanar da kafirai daga yau ba sani ba sabo tsakanin musulunci da kafirci sai da na kuma ya zo ya karanta waɗannan sakonni kuma an yi sama musulmin duniya daga ran nan musulunci ya zama ba sani ba sabo tsakani ne da kafirci sai dai abinda mu'amala sai yadda amma ba don musulmi suna walakance karkashin kafirai ba suna ishara lokaci yayi saboda haka abinda makaranta daidai ba koyi mana ko zuru ba abinda makaranta daidai Allah ya ba Allah ya ba mu lada wannan muke kure kuma Allah ya gafarta mana muna ƙara sanar da yan uwa an kawo kwanakin ibada fiye da wani an kai baya waɗannan goma na ƙarshen azumi to alkhairin da a cikinsu mai yawa ne kuma babu wanda ka yarda wannan alkhairi ya fice mata inna da rabbikum fi ayyami daharikum nafahatin fa tuba liman ta'arrada li tilka nafahat qabla al-fawat Allah shi na ke wasu kwanaki ya zubo yawa mai yawa aljanna ta tabbata ga wanda ya tarbi waɗannan kwanaki kayan su wuce saboda haka kowa ta ya kafa wando ban da kwana daga yau har ran sallah ba da da kwana ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan lokacin ya zo sai ya yi ban kwana da iyali ne ya koma masallaci ba ya komawa gida sai ran sallah to shi kenan ma wanda gobir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara manzon Allah bai zulmi ba balle a ce tuba shi kai don a gafarta mai amma saboda sanin falalar Allah daga zuwa cikin waɗannan kwanaki to shi yasa ya ka barin gida shi bambana da iyali kuma masallaci har ran sallah to mu tafi waɗannan kwanaki mu yi ibada kowace iri banda kwanan dare karatun qur'ani zikirin Allah salatin annabi istighfari addu'a wallahi na waɗa mu gobe Allah yana ba su duk wanda ya ce Allah bai bashi ba shi an bai zuwa ko bai da gaskiya wallahi Allah ba su cikin saboda haka ku yi amfani da waɗannan kwanuka kuma Allah na buɗe kwanuka ne na rahama cikin su ne lailatul qadr zai zo an ce bakin aka kai goma zuwa talatin din nan to nan an kai raja'in na lailatul qadr wanda in mutum ko sallan magariba an kai da kai masallaci magariba ka zo masallaci shi ya kuɗa magariba da kai nan to ka samu daren ka samu ladan daren lailatul qadr ita ko ladan nan tana da shekara 83 da wata shida kamar kai su kana bautar Allah kuma wannan kyauta ce ba kokari ne ba don da mai kokari da rago da kowa sai ya samu iyaka wanda ya kokari shi zai samu bisa ga wanda an kai kokari to saboda haka a lizimci waɗannan kwanuka a yi ta karatun qur'ani kuma a yi ta sadakoki da kyaututtuka a yi ta ɗaukan nauyin talakawa musamman cikin yanayin da ake ciki a yi ta tasbihi a yi ta sada zumunta a yi ta zikirin Allah a yi ta karatun Qur'ani a yi ta sallah dukkan aujuhul khairi duk aikin da alkhairi to ai kokari a yi cikin waɗannan kwanuka sannan a roƙi cikawa da imani ita a babban matsala wallahi ba rayu ba gyaran gyaran ba ta yomai kowa na tsoron ranar mutuwa to mu ta roƙon Allah ya yi muna muwafaqa ranar mutuwa mu faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah gabanin ranar shekara sannan a roƙi a roƙi shiga aljanna ba hisabi ba azaba shiga aljanna ba hisabi ba azaba shi a babban abin da muke da ja'i ga Allah saboda duk wanda an kawa hisabi to sai ya sha wahala amma an ce wuce kawai to shikenan ba ba babu karibin da mu kyauta kawai wuce kuma Allah na da ikon haka to kuma akwai waɗanda Allah zai haka tun roƙi Allah ya samu cikin su Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah ya kankare mana kurakuran mu Allah ya biya mana bukatun mu masu bukatar kuɗi Allah ya ba su kuɗi masu albarka masu bukatar iyaya Allah ya ba su iyaya masu albarka masu bukatar ilimi Allah ya ba su ilimi mai albarka Allah ya ba da zaman lafiya a kasan mu Allah ya ba da kowace irin hijira Allah ya mai gama da ƙarfin tattalin arzikin mu wani kamar Allah sallallahu alaihi wasallam da kashin mutane da kasashen shanu da kunar hatsi da dukkan waɗannan hidinu mara rukun Allah shi mana maganin su ba da mana Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi kawo mana aminci kasan mu gede da take ada don sai mutum ya tashi da daddare ya je ga ko ya Kano amma yanzu abu ya zama matsala to Allah na iko mai da mana wannan rama mana rukun Allah shi bai san mana ita ba don halin mu ba mu roƙa don albarka alqur'ani Allah don sirrin da kasa cikin Ramadana Allah don girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi bai da rama barka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbata da